bayyana da idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta yi magana ne a kan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sugar ina karawa da kuma godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai wahala wanda ya sanya sabuwa na warware dukkan wa'annan sautin wanda yake faɗa a cikin littafinsa mai girma yake cewa ومن يهاجر في سبيل الله يجد له مقاما كثيرا ورحاء إرادة أنك الله صار ربك بشيء أبي halitta wanda ya kasance mai tausayi mai rahama ga mu'minai wanda yake faɗa cewa wal muhajiru man hajara ma'a ma'ana hadisin shi cikakken mai hijira bayan wancan hijirar shi ne wanda ya kaurace wa dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana in ka ga wannan mutum ku shi ne cikakken mai hijira idan bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an ci maka da yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku babu kawai hijira hijiran kawai da za ka iya yi yanzu ka samu lada shi ne ka kaurace wa manya-manyan zunuban da kake yi kaurace wa dukkan jama'a wata bata cikar cewa bayan haka ya kuma wani mai lallai kissa na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa daga garin Makka zuwa Madina ko ko daga garin Makka zuwa Madina Habasha akwai darasi mai girman gaske dalilin wannan kuwa shine auku da Khazraj mutanen garin Madina ne sun zo Makka inda suka yi mawa Allah sallallahu alaihi wasallama baya a tabi bayan komawan su gari na Madina ya cika da haske na musulunci gari na Madina ya zama to nan ne kawai musulmai ka iya samun sauki kina wannan bayan an wancan hijira zuwa gari na Habasha kenan an ƙara dawowa ƙara komawa na biyu daga nan aka fara wannan shige-shigen wannan hijira ta gari na musulunci musulmai sun shiga halin kakani kaji a hannun kafiran maka inda suke ta'azartar da musulmai ba don komai ba don kowa a wannan musulman sun ce la ilaha illallah muhammad saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbansa cewa to yanzu ku yi hijira ku gudu imanin ku ku shiga Madina musulmai abin tausayi bayan Allah suka rika fita cikin duhun dare ba tare da fitilla ba ballan da a ci balbal kawai kowa ya sarkar da ransa ne domin a hanyar za ka iya haɗuwa da maciji za ka iya haɗuwa da zaki kai na mun daji ne masu cutarwa duk za ka iya haɗuwa da amma haka musulmai suka sai da ransu domin mene sami yarkar Allah subhanahu wa ta'ala suna ta lallacewa haka suke shaki suna tsarka me yasa domin su gurbe imani sai ka gode wa Allah da ta tana yin addinin ka lani lafiya lau sai dai ka kin damun ka su zuwa masallaci kai ko kin damun ka a cikin da wani alama cewa kai Allah ya sani farkon wanda ya fara fita shine mijin ummu salma Mujin Salma shi ne fara fita daga garin Makka zuwa garin Madina domin tabbatar da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan musulmai suka yi tabin bayan sa sai bayan daya. Har ya zama to a garin Madina garin Makka babu wanda ya saura sai manya-manyan sahabbai fara biyu wanda ɗaya shi sai na Abu Bakr na biyu sai na Ali shi kuma daga cikin musulmai waɗanda suke da rauni wanda ba zai yi suke yin tafiya ba lokacin da kuraitawa suka farga cewa musulmai sun fara tafiya sun fara gajiya da wannan cutar wanda ake yi musu ka dai karanta irin azabtar wanda aka wa sayyidina bilal ko wanda ke shine bakin fata wanda yake wa dukkan nahiyar afirka a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ga irin wahalar da aka yi aka ba shi wahala aka rika daura masa manyan manyan duwatsu a kirjinsa wannan bai sa ya daina cewa Allah shi ne mahalicinsa ba ko Allah ne a rubutunsa ba ka karanta abin da aka yi wa iyalan yasir matan yasir ɗin da shi uban yasir ɗin matan yasir ita ce ta farko da ta fara yin shahada a cikin addinin musulunci inda aka ɗauko maki aka caka al'auran bayan an ɗaɗɗaure shi ka karanta kissan wanda aka ɗaɗɗaure shi a jikin dawakai guda hudu kowane doki ɗaya yana rike da gafarsa guda ɗaya hannun dama doki ɗaya hannun hagu doki ɗaya har kafar dama doki ɗaya kafar hagu doki ɗaya an sa biyu sun kalla gabas biyu sun kalla yamma sai aka duka wannan dokin dawakan nan guda biyu duka sai suka tsinka wannan bawan Allah ba komai ba saboda sun ce Allah shi ne Allah wannan ya sa musulmai ba za su iya jure ma wannan aka fara wannan hijiran da kake ta gani wanda yanzu alhamdulillah an shiga shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ƙuraitawa da su gano cewa musulmai suna ta tafiya sai suka ƙara matsakai wurin ƙara cutar da musulman karshe zai tafi ya kamata mu zauna ba shawara a yi nufi waya za a fito ma wannan mutumin ne wanda yake cewa shi annabi ne wani abin burgewa kuma inda suke taruwa su yi mitin ɗan gidan ɗaya ne daga cikin kasannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun taru kowa na kawo na shawara wannan ya ce a kore shi wannan ya ce a a kashe shi wannan ya ce a masa wannan wannan ya ce a masa wannan da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi cewa ya ce ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an maka izini da kai hijira shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maka wannan cikin Qur'ani ne girma yake iskanta maka karkai tunanin cewa wai musulmai haka kawai suka yi wannan hijira yake ga malikin ɗin da suka yi na ƙarshe wanda ita ce mafi makirci wanda ya fi kowane makirci girma Allah ya ce wa in yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin Allah sai wa manzansa izini da tafiya hijira da garin Makka zuwa garin Madina kutuba ta farko kenan a gina ta kutuba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsinci lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sauran musulmai babu dare babu rana muna shaidawa lalle Allah nan shi ne majibincin duk wanda ya yi da lamarin da zuwa ga kutuba ta cewa bayan haka ya kuma uwana musulmai idan muka kalli hijira sosai za mu gano cewa dalilai kwara uku su ne suka kawo sanadiyyar yin wannan hijira na farko tsananin cutar da musulmai da musulmai suke yi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu mubaya na ɗaya da na biyu da mutanen garin Madina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine wannan makircin da suka shiga yaki suke yi wanda suke cewa ko dai mu bar annabi Muhammadu ko mu kashe shi ko mu kore shi daga wannan gari a wurin mutum din sun tabbatar cewa yanzu za a kashe annabi Muhammadu sallallahu alaihi ka san hauka ne ko ai ba zai taɓa yiwa a ba zai taɓa yiwa to amma dai abin da suka tsara nan cewa za a kashe annabi amma ya za a yi yanzu wurin kashewa shi ne kowace kabila ta kawo saurayi mai ji da ƙarfi a ba shi wata irin wuƙa mai kaifin gaske a lokaci ɗaya sai su taru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan Qurayshawa ba za su ce kabila wani annabi Muhammadu ba ko a ce wancan kabilan ne ta kashe ba sai ya ce to ne a Najeriya ne yanzu a Najeriya sai a ce misali Hausawa ka kawo gurjo guda ɗaya yarbawa su kawo gwarzo guda ɗaya nufawa su kawo gwarzo guda ɗaya ko ibra su kawo ƙabilu ne haka sai a kai a tare a yi wannan kisa wa za ka samu a ciki irin haka ta ƙara makircin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sallallahu alaihi wa sallam amma ka izini da shi Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya ce ya ba sai gidan babban amininsa kuma abokinsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani da girma wanda shi ne sai na Abu Bakar ko Allah ya ambaci sai na Abu Bakar cewa abokin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani da girma inda yake cewa iz yaqulu qa'idi la yana zuwa gidan sai na Abu Bakar sai ya ce sai na Abu Bakar hijira Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana izini da an hijira ne sai na abu kan duka ga kinta ke gari ya sai shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akubba ya rasulullah yanzu Allah ya ce ni san abu ka wurin tafiyan nan kamar da wata kace yanzu Allah ya ce ni zan raka ka shi kwarai da gaske Allah ya ce kai za ka wannan ya nuna mana wani abu ya nuna mana girman wannan sahabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi daga nan sai dai shiryo a jin hawa guda biyu dabbobi ke wuta abin hawa doki kenan ko ya tsuwo guda biyu domin shirin tafiya duka shi sai na abubakar ya samu wani mutum wanda yake amintacce ne masala sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin da a same shi shi ne zai nuna muku hanyar da za ku bi wanda mutane ba za su iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da abokin da shi a duk yake ba a wannan mutumin da zai fitar da su daga garin Makka zuwa garin Madina ta hanyar da ba kowa ya sani ba ba musulmi bane ba musulmi bane amma haka nan ya ɗauki amana kuma ya fitar da musulmai ko ya fitar da jagoran musulmai annabin Allah daga garin Makka zuwa Madina ina abin da muke gani a yau na haɗa musulmai da waɗanda ba musulmai ba fara to da gangan fa ake ko kar ka manta hijiran farko zuwa Habasha wurin sarki Najjar ba musulmi bane shi kiristani ko kenan mu dai fara tsayawa mu fara dubawa yaya alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take da waɗanda ba musulmi ba shin haka mu ma muke yi yanzu ko ko muna jin sarrafa Allah ya ba mu kai gyara wannan mutumin ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi alƙawari tukunna cewa mu haɗu da kai bayan kwana uku a gaba da Manzon sallallahu alaihi wa sallama ya fita a goma ƙarshe na watan safar sallallahu alaihi wasallam bayan sun fita sai ya zauna a wannan kogo da ake kira da suna garin kawo dan sayyidina Abu Bakar shi ne yake fito dabbobi sai a tsakano wannan kansu sai a ga annabawa wannan wannan kwanaki guda uku bayan kawai wannan kwanaki guda uku sallallahu alaihi wasallam a kashu Qurayshawa sun nema sun nema ba gani ba ko na san ka san kisan Suraqa wanda ganin irin sautan da aka tsara duk wanda ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya tsaro kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ba shi wannan dukiya za kuma da yin kamar yanzu a yanda muke rayuwa sai za a ba mutum biliyan goma sai ga kuɗin na da yawa sai yanke shawara kawai shi zai je ma yaya abin ya kaya kowa na wani ya san yadda abin ya kaya ƙasa ta yi kirki in ya yunkuro sai ka ci annabi sai ka kasa rike ga annabin ya gani aka yi haka hasso uku masala sallallahu alaihi wa sallama sai ya jaga da shi yake sai su wata ni yake damu ya ce ai annabi an ka kyauta ne da yawa masala sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce masa ashe ba na za ka abin da ya fi waɗannan raƙuma a yin ba sai ce ce muhim masala sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi ne ba su yana da sannan za a shirin da yaki duk kayan da aka samu a gidan sarkin rum suna ka ne turawa daga nan turawa yana minta kuma ya koma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce tafiya wani abu ya faru lokacin da zai fito daga gidansa ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wani na za ka kashe shi na abokan gidan nan in zazzaro ka kalla ba مثلا صلى الله عليه وسلم يكون الإمام علي كرم الله وجهه kwanta a kan gadon nan lulluɓa da bargon nan na ka kalli wani sadaukar da rai ya san shi kake shi za a yi aka zuwa amma shi ma ya miƙa wuyarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma farka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana sallallahu alaihi wasallam ya sai bar Imam Ali kan ta kan garin sa ga wayannan mutanen duka a bazzaune suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dare ya tsala sai su kai manzon Allah ya so yana karantawa waja'alna min bayni aydihim sujja ko kace sajja duka ya zo ko wa min khalfihim sajja fa afshaynahum fa hum yusirun haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu bacci mai nauyi wanda ba su iya ganin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi har annabi ya idduka ya zuzzuba a kawunan wannan ayan malamai suke cewa sai ma in akwai wa'anda suka sa ta a gaba makiya mahasara kullum ka tafi cikin gidanka karanta wannan ayar Allah zai kare ka da yakin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan fitowarsa daga wannan gawakan kafin fitowar ta sunna har akwai wani wake a shi ne ɗaya daga cikin su sai yake ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani da shi sai na Abu Bakar wanda ke cikin kogar ko yake manzon Allah ka ga wannan mutane ba da ɗaya daga cikin zai ɗaga idan sa haka zai ga mu sai na Abu Bakar ko ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kantar masa da hankali yake cewa haba sai na Abu Bakar ma zannuka bi dinin Allah ta'ala mene ne tunaninka mutane guda biyu na ukun su ne Allah kana tunanin wani abu ne da shi zai kishi sai da kuwa ina wa ko shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da kuwa da sai na Abu Bakar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara nan wani da shi Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iso zuwa uban daga lokacin ne shi kuma wannan asuwan bin Qurayza da mutu wannan wanda ba musulman ba ko shi kuma ya koma Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kwana goma sha biyu akan wannan hanya kuma wa'anu ma farahu fi sabilillahi wa waqahu wa masaka a wannan uban Allah ya kwana hudu aka gina masallacin farko cikin addinin din daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar garin na Kuba ya tafi garin na Madina inda kuma a nan ne a aka daula yan uwana saboda lokaci inda zamu yi kai kenan abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada wannan kai ka tsire muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mana wannan shekara da muka shiga musulunci Allah subhanahu wa ta'ala alhirin da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu sharri da bala'i da cikin jini da makircin makiya da ma'afada da cikin wannan shekara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare Allah ya kare Allah ya kare Allah ya kare Allah ta'ala ya kai mu gida da abinci muna tawakkali da wannan sabon shekarar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya kuma lafiya cikin muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da lafiya wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan shekarar da ta wuce a gare mu da kuma amfana da mu da mutunci da lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي يطلق العرف بالرزق وجعل الأسباب سببا لكل العرف القائل في كتابه العظيم ومن يخرج من بيته ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وقعا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان بالمسلمين رؤوفا رحيما القائل والمهاجر من هاجر ما الله أما بعد فيا عباد الله إن قضية نتيجة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنص عظيم ومن شوى رسول العصر الأخرج من مكة إلى المدينة بعد البيئة الثانية أشرقت المدينة بنور الحرب وانكرت فيها وانتشرت فيها مبادئ الإسلام وأصبحت مكانا هادئا طيبا يأمن فيه المسلمون على أنفسهم من عدم المعتدين وطغيان الظالمين أما مكة فقد اشتد فيها الاذى للمسلمين والتبليغ بهم والتبليغ عليهم حتى اصبح عيشا فيها جريمه لا يطاع ومن اجل ذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه بالهجره للمدينه فصاروا يتسللون ويخرجون من مكه في خلال الليل الكتمان والوفاء خوفا من قريش وأول من خرج أبو سلمى المخزومي صوت أم سلمى رضي الله عنه ثم تتابع المهاجرون بعده فرارا بدينه يتمكن من عبادة الله الذي خلقوا من أجله ولم يبق بمكة منهم إلا أبا بكر وعلي وقليل من المستضعفين الذين لم تمكن أقوالهم من الهجرة ولما علمت قريش ولما علمت قريش ميتة المسلمين اشتد عذاب المسلمين وكان دار حسين بن كلاب هي ندوة قريش يجتمعون فيها للنظر فيما يعنيهم من الأمور وما يصابهم من المشكلات ولا شك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه فاجتمعوا بدار الندوة ليتشاوروا فيما يصنعون بمحمد صلى الله عليه وسلم قال عظم عمله واشتد قدره فأوحى الله تعالى إليه وأمره بالهجرة من مكة إلى مدينة قائلا في كتابه العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله عند المسلمين بسم الله الحمد لله الذي تولى الله عبده الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله ان اسباب هذه الثلاثه شده شده الباب المسلمين رسول الله عليه وسلم وعلى المسلمين في اثر العقبه المؤمرات الكبرى ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وقال ان الله اذن لي في الخروج والهجره فقال ابو بكر اخذت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اخذت فجهز رمضتين له صلى الله عليه وسلم ثم استعذر ثم استعذر دليلا خجيلا بطريق حراء اسمه عبد الله بن قريبة وهو كافر إلا أنهما وثقا بأمانته وإخلاصه ووعد الله رسوله على ثلاث ليال وقال صلى الله عليه وسلم وسلم من مكة الأسر أواخر من شهر صفر وفي السنة الثالثة عشر من البعثة النبوية وفي تلك الليلة أعاد المشركون بذلك صلى الله عليه وسلم لكي ينفذ لكي ينفذ مؤمرات المبادرة وقد أمر صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يزيد في مكانه وسجاه بوجهه صلى الله عليه وسلم وكان المشركون إذا نظروا من كتب الباب وإلى شخصا نادما وعليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وهو يقول وهو يقرا قوله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فرحمنا وهم وعلق الله اللوم عليهم فلم يرى الله منهم ثم تقابل صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وقال حتى بلغ ورقه ونزل فيه ثلاث ليال حتى يخرج الرجل عنهم وشيء قريش مقاومتهم وقال قريش خلفهما فرع الراجل ففعله أرأيت محمدا وأبا بكر فقال أجلكما جبار كل أرى على الصخرة وسمع رسول الله عليه وسلم وأبا بكر هذا الحديث فاستولى الخوف الشديد على أبي بكر الصديق وقال يا رسول الله لو نظر أحدنا إلى موقعه موقع قدمه إلى العالم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمئنه ويقول له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا ابا بكر لا تحزن ان الله معك وقال صلى الله عليه وسلم وقال له من الغرباء ثلاث ليالي بعد ثلاثة أيام وكان سيدنا عبد الله بن قريبة في انتظاره فسار به من طريق غير معروف حتى يسد الأعداء حتى وصل إلى قضاء الهجرة في الصحراء فقال كثيرا وقال ان ابن عمرو يوما فما وعن بما اخبره من سبيل الله وهو قول وما وقد اقام رسول الله عليه وسلم عشر ايام في قباء وفيها قصه مسجدها المبارك الذي يذكره الله تعالى بقوله لمسجد القدس على التقوى من اول يوم احق ان تكون فيه فيه رجال يحبون القرار ثم قال صلى الله عليه وسلم قبى وتوجه الى عشقها فوق الخبر وهو الانصار يمشون به عن يمينه ويساره وكلما مر صلى الله عليه وسلم على ذلك والانصار جاءه اهلها الا كل عنده وقال الامام يا ابي صلى الله عليه وسلم دعوها فان إنها معمورة وقيل بركتها وبركة أيها الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منزل إن شاء الله وقرة أجل منزل البركة ومتكلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وارض اللهم لنا في سنة مباركة فينا رزقنا وفيها خيرنا لا نرى فيها شرا انك على ذلك لقدير عباد الله ان الله امركم بامر فلا ياتيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله ان الله يامر بالعدل والانسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم